أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna 22 ga wata na shawwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka in ya dace wa ukun watan shidda miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 38 a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha hukumce-hukumcen da suke da alaka da jana'iza jana'iza bi ma'ana hukumce-hukumcen da suke da alaka da gawa mutumin da ya mutu sannan kuma wa bida'uha da irin bid'o'in da aka kimsa a cikin wannan harakai wanda abu ne sananne duk lokacin da al'umma ta yi nisa da littafin da Allah ya safkar ta yi nisa da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ba abin da zai hana wannan al'umma ta tsinci kanta a cikin farfajiya na bid'o'i a 'yan wa musulmi so da yawa lasiyama irin wannan wuraren da muke rayuwa idan muka lura za mu ga akwai karancin abin da ya shafi kula da karatu na addini kai mu abin ba ma karatun ba na addini na duniyan ma da aka yi imani da shi duka abin kame-kame ne tuwa makallacin ba wanda shi ladan shi a ɓoye ke ana ga sai an tahi lahira wani yana ga abin kamar da gaske kamar ba da gaske a abinda ma yana gana ta ijikin shi ga sunan malmusa bai na yadaihi shi ma imani da shi ban da ya kamata to an yi nisa game da karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama an yi nisa game da littafin da allah ya sabkar don a karantar da mutane wannan littafin litubaggina linnasi ma nuzila ilaihi min rabbihim ka musu bayanin abin da aka sabkar daga wajen ubangijinsu to wannan in ma ya gagara a dukkan mutumin da zai yi dubi zai ga cewa lalle a bangaren da ya shahi karatu kwarai da gaske muna baya abinda ya shahi karatu na rayuwa da karatun da yake da alaƙar lahira ita kuma al'umma ba ta ci gaba wannan ittifaƙan ne ko a duniya kowa an yarda cewa al'umma ba ta ci gaba dole sai da karatu to amma kan lura da al'amuranmu gaba ɗaya suna kama da kame-kame duniyawiyyar ukhrawiyya babu wani abin da muke tsayawa mu jajirce mu yi shi da gaske kawai komi dai a sharuwa tsuntsaye a kaman a kaman ana yi kaman ba a yi sun ma'amanu sun magafaru sun mazdaju kufra Allah kiyaye wallahi wannan ɗabi'an mu kenan muna da wannan matsalar to kaga dole a samu bidiyoyi wannan hoyin da aka wallafa littafin na wasu mutanen da ake gama sun kansa abin da suke yi ne amma ka samu waɗannan bidoyin da tare da su to ina ga mu kuma uwa uba kaga mutum ne ya yi shekara sama da arba'in a cikin musulunci amma wallahi in zai karanta fatiya kallo ne sosai zai tara jama'a wallahi zai tara 'yan kallo ƙwarai da gaske ko kasta da ikama kuna makamacin wannan kuma duka rashin yi ne kwata-kwata za ka samu ta yana rayuwa shi a cikin lokacin shi babu lokacin da ya zauna karanta littafin Allah babu wannan sai kasa gane wa irin musulunci ke so yi sai dai gardama da son nuna mu haka muke yi aka zauna a fada za ka ba a laihi mala zai ta magana akan duk abin da aka kawo amma kuma jahili ne fitik na buga a jarida ba abin da ya sani wallahi matsala ce wanda muna cikinta ya kamata ya kamata mu kanmu kuma kanmu hada wallahi kuma kanmu hada kwarai da gaske Allah shirye da mu amma gaskiya muna da matsala kuma wannan matsala ba ina hudda kaina a cikinta a inna kullu fi hani inna kullum fiha inna Allah qad hakama bainal ibad addu'a cikin miki za mu tashi mas'ala ta gomiya tara da shidda a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha kenan bayan mas'ala ta gomiya tara da biyar wanda malai yake magana akan cewa wala ba'sa min an yudfana fihi ithnani aw akthar inda ad-darurati babu laifi za iya binne gawa biyu ko sama da biyu a cikin kabari guda amma a halin darura to bayani akan wannan ya gabata a cikin darasi na 37 yau za mu tashi mas'ala ta gaba malai yace wayata walla inzalal mayyiti walau kana unsa ar-rijalu dunan nisa'i malai yace wayata walla waɗanda za su jibinci lamarin inzalal mayyiti sabkar da mutumin da ya mutu a sabke shi a cikin kabarin shi walau kana unsa koda wannan mutumin da ya mutu nan mace ce kenan koda mace ce suwa suke jibintar lamarin a ɗauki gawa daga saman makara a sa ta cikin raminta malici arrijalu su ne maza dunan nisa'i ba mata ba me yasa sai ce li umurin saboda al'amura kamar haka al'awwalu abu na harko ya ce annahul ma'ahudu fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama wa jara alaihi amalul musulmi na hattal yau wa ya'ti fihi hadisu anasin fil mas'alati tasi'a wa tis'in malici abu na harko annahul ma'ahudu shi ne abin da aka saba shi ne abin da aka samu fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama tun daga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama imana tun daga wancan lokaci shi ne abin da aka saba aka gani a lokacin manzalla ana yi manzalla ya yi sannan kuma aka yi a gaban shi bai ce kuma ke dauna abu ya zama ya zama addini fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam mali ce wajara alaihi amalul muslimina haka kuma aikin musulmai ya gudana akai kenan haka aka saba ana yi kenan aka saba nan ba yana kama ba da aka saba a garin ku ake yi ba wanda ba Allah ya ci ba manzalla ya ci a wannan wani abu ne wanda a cikin musulunci haka aka same shi malice hattal yau har yau kuma kuma an ka duba har yau haka nan ne za ga za su ɗauki gawa daga saman makaranta su sa cikin rabinta su ne maza ba mata ba malice wa ya'ati akan wannan bayanin zai zo hadisu anasin hadisin anas fil mas'alati a mas'ala ta at-tasi'a wa 90 mas'ala ta gomiya tara da tara kenan za ta zo anan gaba sai malike ta athani abu na biyu da yake nuni a kanca maza ne ya cancanta su sanya gawa a cikin raminta ba mata ba ya ce annan rijala akwa ala zalika su maza su ne mafi ƙarihi a kan yin wannan aiki sosai saboda mutum idan ya mutu kaga yau nishi ƙaruwa yake mana babu wani reserve da yake rike da shi a kawai gabaɗe a sake ne yake to kaga maza su suka hi ƙarihin su yi wannan aikin abu na uku malai ke cewa lautawallatuhun nisa'u inda mata suka jibinci lamarin dokan gawa daga makara cikin zuwa cikin kabari malai ce afba zalika idan ki shafi shay'in min abdanihinna amamal ajanibi wa huwa ghairu ja'izin yace wannan abin zai bayu zuwa ga afda abin zai kwararu zai bayu zuwa ga idan ki shafi shay'in bi mana a samu wani bangare na jikin su matan ya yaye min abudani yawa ya bayyana min abudani hinna daga daga jikinsu amamal ajanibi a gaban mazan da muharrama ba muharraman su bane ba kaga a ce mace ta sunkuya ma kawai a gaban maza kar ma wani abu ya kwaranye a jiki a jikinta kaga nan ma akwai matsala to ya zamanto a ce duk ga mutane a tsatsaye ga maza a tsatsaye ga kaza a ce a ga wacce ita ce uwar shi ko kuma ita ce matar shi ko kuma ita ce kanwar shi ko yar shi ko wane ne a ce ku zo ku za ku sa shi kaga wannan tabbas zai bayu zuwa ga wani bangare na jikinsu ya budu haka in kuma bai kamata ba malai cewa huwa gairu ja'izin wannan kuma bai halatta ba kenan dalili akan haka waɗannan abubuwa guda uku kenan wanda yake sabke gawa cikin kabarinta shine su ne maza ba mata ba mas'ala ta gomiya tara da bakwai almas'alatu sabi'a wa tis'in malai cewa awliya'ul mayyiti ahaqqu bi inzalihi li umumi qawlihi ta'ala wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillahi sai ce wali hadisi ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu qala malai ce wa awliyaul mayyit sannan kuma waliyan majibantan lamarin gawar kenan ɗan uwan shi a haqqu bi inzalihi su suka fi cancanta su ɗauke shi su sanya shi cikin kabarin shi me yasa malice li'umumi qaulihi ta'ala saboda gamamman magana ta Allah mai girma da buwaya da yake cewa ulul arhami kaga ma'abuta zumunci ma'abuta dangantaka ba'dhum shashan su aula shi yayi cancanta bi ba'din akan ya jibinci lamarin shashi kenan banda wani wanda ba su ba Allah ce fi kitabillahi wannan hukuncin haka yake a cikin littafin Allah mai girma da buwaya to kaga wannan aya ai kenan tana nuna cewa kenan wa ya kamata ya jibinci lamarin waɗanda wanda ya kamata a sabke cikin kabarin shi sune ƴan uwan shi sune ulul arhami ba ahadin shi malice ko banda wannan ma kai yace wali hadisi ali radiyallahu anhu kuma ga hadisin ali ibn abi talib Allah ya kare da gare shi yake cewa ali yake cewa ghasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa dhahabtu anzuru ma yakunu min almayyit falam ara shay'an wa kana tayyiban hayyan wa mayyitan yake cewa ghasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aliyu yake cewa na wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bar duniya sai ce fa zahabtu anzur sai nake dubawa ma yakunu min almayyit abinda yake hutowa daga jikin mutumin da ya mutu iya daga cikin abin da yasa ake so mutumin da ya mutu ya zamanto makusantan shi ne makusantan ma irin na kut da kut wani baban shi wani dan shi su ya kamata an yi so in babu su tukun a nemi wani wanda ba su ba saboda ita gawa tana da irin nata sirri la'alla za su iya zuwa su ga wani abu kuma ya zama abin fallasawa ko kuma abin haɗe shi kuma ƙad afba ila ma ƙaddama in ma yaya ta kasance shi dai yanzu ya tafi zuwa ga abin da aikata kenan ku ja bakin ku shuru ku bar shi da abin da aikata in alheri na in ba in ba shi bane ma kuma hallau dai shi shi ya sani to aliyu yake cewa fa zahabtu anzur sai nake dubawa falam ara shay'an ban ga komai ba a jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace kai wa kana tayyiban ya kasance nagartacce ne tsarkakakke ne hayyan wa mayyitan a halin rayuwar shi da halin ya mutu ma tsaf yake bayyana wata wata matsala sallallahu alaihi wasallama to anan karkashin waccan ayar da malikawo wa ulul arhami ba'dhum mu koma can kasa akwai lamban da sai ce ulul arhami ba'dhum yace wa humul wa humul abu wa aba'uhu shine uba da da babannin shi kenan mutumin da ya mutu baban shi kakan shi da abin da ya sama kenan wannan su ne suke da haƙƙin kula da jibintar lamarin wannan gawar sai ce walibunu wa abna'uhu sannan kuma da ɗiyanka sannan kuma da ɗiyansu kenan da jikokinka kenan babanka kakanka ko kuma a ɗanka jikanka kenan babu in babu babanka kakanka in babu kakanka kuma a komo danka in babu danka jikanka malice summal ikhwatul ashiqa sannan kuma ƴan uwa wanda suke na ashiqa wanda kuka hada uwa ɗaya uba ɗaya su kenan ƴan uwan da kuka hada uwa ɗaya uba ɗaya sun yi muhimmanci sama da ƴan uwan da uba kaɗai kuka hada da su wannan haka yake har a cikin littafin Allah saboda irin dubi zuwa ga halaye na gado da sauransu duka za ka ga ana fifita ɗan uwa shaƙiƙi a kan li'abbai da sauransu da ɗan uwa wanda yake na uba ne kaɗai sai yake sa sun mal'ikwal a shiƙa ya ce sun mallazina lil'ab sannan kuma ‘yan uwa wanda suke ‘yan uwa ne na uba kaɗai ya ce sun mabanuhun sannan ɗiyan ɗan ‘yan uwanka yana ‘yan uwanka ɗiyansu sannan suwa su biyo bayan waɗannan da aka ambata ya ce sun mal'a'amamu lil'abbi wal umi sannan kuma 'yan uwa imana yayu da kannu na babanka sannan yayu da kannu na abin da ya shahi mahaifiyarka ya ce su wal ummu sun malil'abi sun mabanuhun kena aka mala ambata su kena in babu wani wani in babu wani wani in babu wani wani to waɗannan mutanen ulul arhamin nan wanda aka ambata a wannan waje kenan aliyu kuma a nan yana ɗaya daga cikin ulul arhami na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bal yana cikin ahalu baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya cikin iyalin gidan annabi muhammad aka ce ahalul rasul manzalla yana anna aliyu yana shiga ciki idan aka ce ahalul baiti manzalla aliyu yana shiga ciki kenan ana yake cewa lokacin da manzalla ya rasu sai na zo na duba na ga bayyana matsala ko kaɗan ya ce wa walla dafnahu wa ijnanahu dunan nasi arba'atu waɗanda suka jibinci lamarin binne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ijnanahu idan ka ce ijnanahu ya'ani sitrahu sitirce shi falamma janna alaihi laylu kaga hasken ai duhun ne yazo ya lullube shi aka ce janna alaihi laylu to shi ma ijnanahu kenan lullube shi a cikin ƙasa yake cewa dunan nasi arba'atu mutane hudu banda wasu wanda ba su ba na farkon su aliyu ibn abi talib kaga matsayin matsayin kuzuni suke da manzala sallallahu alaihi wasallama saboda mahaifin mahaifin aliyu a kane ne ko kuma wa ga mahaifin ga ga mahaifin manzala sallallahu alaihi wasallam abdullahi sannan akwai al-abbas sannan akwai al-fadl sannan akwai wa salihun to shi wannan salih din shi ne malike ta laqabuhu laqabin shi shukra shukran ana mishi laqabi da shukran yace maula bimana entaccen bawa ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗannan su ne waɗanda suka jibinci binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina Abubakar ina Umar ina Usman ina su Abdurrahman ibn Auf ina su Sa'ad ibn Abi Waqqas ina su ina su Talha ibn Ubaidillah da sauran manya-manyan sahabbai kaga baka ji sunan kowa cikin su ba yace aliyu al-abbas al-fadl summa salih kenan wannan yake maka nuni akan wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd kenan wannan kaman daga cikin abin da zai karfafi mu fahimci wannan tafsiri ta wannan ayar wannan hadisin da na aliyu ibn abi talib Allah ya kare da gare shi malicin maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi wani salih din bararren bawa ne yancaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa lahada li rasulillah lahdan aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalan kabari na allahadu allahadu shine rami za a zo ayi idan aka yi rami ya tafi kasa sai bangaren gabas din shi sai a korkore shi yanda za a iya sanya gawa a sa ta a ciki idan aka sa ta a cikin yaso sai a kabura guna sai a rihe idan aka rihe kuma kawai kasa za a biyo baya da ita wannan wuraren da suke da ƙarhi haka ya kamata a yi tunda shi aka ma manzala sallallahu alaihi wasallam kuma sannan manzala yana ta ilhaduli lahdan inna mutu kumuni irin kalar rami na allahadu kenan wanda yake nuni yahi ashaqqu ashaqqu shine wanda za a yi rami kato daya ai so a tsakiyar shi sai ai wani rami da za a sa mutum a ciki irin wanda aka saba ake yi a nan wajen saboda wurin musahara ne kuma mafiya ba karhi gare shi ba ya ce wa nasaba sannan aka kafa alaihi akan inda aka sa manzala sallallahu alaihi wasallam allabina buraguna nasban kafawa kina aka zo aka tsayar da buraguna kina aka aka rihe wannan wurin in ya so daga baya sai aka biyo da kasa daga baya malaci akhrajahu al-hakim wa anhu al-baihaqi bi sanadin sahihin wa sahahahu al-hakim ala shart ash-shaykhayn ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث ابن عباس سبق ذكره في المسألة الرابعة والتسعين في الصفحة مئة وثلاثة وثمانين وشاهد آخر عن عن الشعبي مرسلا ولم يذكر صالحا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود بسند صحيح عنه وله من مرحب أو ابن أبي مرحب سنكم أنسام دقى شيء أبن شيء ولا أبو داود daga shi abu dawud daga marhab ko kuma ibnu abi marhab yake cewa annahum cewa su waɗanda suka jibinci lamarin binne annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya'ani aliyan yana nihin aliyu wal fadla da alfadlu yake cewa akahu da ɗan uwanshi al'abbas ya ce adkhalu ma'ahum abdurrahman ibn auf sun shigar tare da su abdurrahman ibn auf falamma faraga aliyu lokacin da aliyu ya ƙare binnewa ya ce innama yalin rajula ahaluhu da ƙari binne mazala salasala sai ya ce ku sani waɗanda suke jibintar lamarin binne mutumin da ya mutu ko kuma sabke cikin ƙabarin shi ahaluhu su ne iyalin gidan shi sai ma ce wa marhabun a wibni abi marhabin ya ce muhtalafun fi suhbatihi an samu saɓani wajen kasancewar sahabi ne ko ba sahabi ba ne ba wani abdurrahman ibn abza قال يكي صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة عبد الرحمن ابن أبزا يكي تشيوا صليت ناي صلى مع عمر تارد عمر ابن الخطاب يكي على زينب من يصلى زينب بنت جحش زينب ير جحش بالمدينة أقرم مدينة إتا واشيتي زينب إنا إيه صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين tana ɗaya daga cikin mata take manzala sallallahu alaihi sallama abdurrahman ibn abza yake cewa na yi salla tare da umar mun sallaci gawar zainab bintu jahshin bil madina a garin madina fakabbar arba'an a umar ya yi kabarbari guda hudu sun ma'arsala ila azwajin nabi sallallahu alaihi sallama kenan kahin a sannan bayan kenan ya mata sallah ya kare sai ya aika zuwa ga sauran matan manzan allah sallallahu alaihi sallama sai yake tambaya man ya murna an yi dukhila halkabar wa kuke umurta akan ya sanya ta kabari kenan kaga inda wani aiki ne wanda an saba yau da gobe ana mana kowa zai iya yi kaga mi za a yi da kawai ɗauka ya susata amma umar da ya salla ya ƙare sai ya aika saƙo zuwa ga iyalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yanzu ɗaya daga cikin su tabar duniya wa suke umurta akan ya sa ta cikin ƙabarinta ƙala wa kana yu'jibuhu an yakuna huwa umar ibn khattab yana burge shi ina ma a ce shine zai ɗauke ta sa ta a cikin ƙabarinta huwa allazi yali zalika shine zai jibinta zai jibinta ka nakin kenan ya bada sako zuwa ga iyalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa arsalna ilayhi sai suka yi aike zuwa gare shi suka ce mishi unzur man kana yaraha fi hali hayatiha falyakun huwa allazi yudkhiluha alqabara suka ce kawai yanzu da za a shine ka duba a matsayinka na amirul mu'minina a ka duba kaga man yaraha man kana yaraha fi hali hayatiha waye aka ba shi daman ya ganta a lokacin da take cikin rayuwanta falyakun huwa alladhi yudkhiluha alqabr sai zamanto shine wanda zai sa ta cikin kabarinta fa qala umar sai umar lokacin da aka kawo shi sakon ummahatul mu'minina yace sadaqtunna kun yi gaskiya eh haka maganan yake to wasa ta kabarin shi ya sata shi umar shi ya sata baka ji hadisi da yawa manzon Allah cewa da khaltu ana wa ana ana wa Abubakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abubakar wa Umar mun shiga tare da Abubakar da Umar mun fito tare da Abubakar da Umar akwai iya Umar a cikin gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da Abubakar da Umar suna yawan kai kawo cikin gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan shine aula shi cancanta akan ya sanya ta cikin kabarinta kuma ka yi sa ta cikin kabarinta أخرجه الطحاوي وابن سعد والبيهقي بسند صحيح المسألة التالية مسألة تقويتك مسألة قومية ترد قومية ترد تقص kenan zumunji wakilan gawa su suke sa ta cikin kabarinta sai mala ya ce to ita yanzu mace dama mana bayanin da aka yi shine maza za su sanya ta cikin kabarinta ɗoriya akan wannan kuma ya zamanto 'yan uwanta ne babanta kananta wanta da sauransu ɗanta da sauransu yau kamata sa cikin kabarinta sai malika maka matsala ta gaba to ina hukuncin mijinta kuma shi kuma mai matsayin sha'ana shi ma tirisu zai yi ya sama sarauta allah ido ko kuma a shi yake da haƙƙi sama da yadda uwayenta suke da haƙƙi a kanta wajen sa ta cikin kabari shi ne malai ce waya juzu ya halatta li zauji ga miji an ya tawalla bi nafsihi dafna zaujatihi ya canta ya halatta a gare shi ya jibinci lamarin binne matar shi sanya cikin kabari me yasa yace li hadisi Aisha radiyallahu anha radiyallahu ta'ala anha qalat saboda hadisin Aisha Allah kadar da a gare ta kenan miji iya da daman da zai iya binne matar shi kenan ya shiga cikin kabari a ya sa ta cikin kabarinta daga cikin makaran nan dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yawmi alladhi budi'a fihi ta ce manzala salasalama ya shigo ya shigo waje na filiyaumin ladi a wannan ranar da budi a fihi aka fara mana ya fara rishin lahiyan da daga wannan kwancin bai tashi ba kenan a ranar da aka wannan rishin lahiyan ya fara da shi a ranar ya zo ɗakina zauwa ɗakina faƙultu yake cewa faƙultu sai aisha take cahe na ce wara a sahu ta ce wayo allah kaina kamar ka irin ka ce wayo Allah kaina kamar kana kana fama da rashin lahiya ita Aisha ba ta da lahiya take ta wara asahu fa qala sai manzo Allah yace mata wadittu anna zalika kana wa ana hayyu yace kai yace na so a ce ina ma a ce kin ya wannan ciwon kan naki mana ya kai ki zuwa ga mutuwa ni kuma ina raye ina ma kamar irke ki rigaye ni mutuwa e wadittu nasu anna zalika kasancewar rashin lahiyar nan take kana ya kasancewa ana hayyun ni kuma ina rayi yace fa hayyatuki in shirya ki kenan in miki wanka bayan kin mutu ya ce wa dafantu ki kuma in binne ki da kaina qalat sai aisha take cewa faƙultu ghaira ta ce sai na faɗa a halin kishi shi na faman ya za a yi misali irin darajar da Allah ya wuce zama to a ce shi ne ya jibinci lamarin bulle ta kuma ita wani abin sharaf ne a gare ta ba ƙarami ba a ce mazalla ya mata wanka ya mata sallah ya binne ta ha amma haraka na al'amarin da ya shafi mata ita kawai tuni ta tafi wani waje daban wannan hira ita ta bada shi ita zama magana mutuwa take ba faƙultu gaira sai na faɗa in ji aisha ina cikin halin kishi ta ce ka an ni bi ka fi zalikal yau mai arusan bi ba'ad nisa'ika ya ce in mutu ta ce in mutu ka muni wanka ka je ka binne ni kuma kaman gani ga kai a wannan ranar arusan za ka zamanto ango bi ba'ad nisa'ika ga wasu daga cikin matatakinka za ka je ɗakin su bakka da matsala ni ina cikin kabari kai kuma kana nan kana cikin ɗakin ɗaya daga cikin matatakinka eh wannan kenan eh ita ana faman ana maganar mutuwa ita kuma tana hiran eh tunda dai yanzu ta mutu kenan dole ɗakin ɗaya zai kwana daga cikin matatakin shi eh kenan yanzu so kake in mutu kai kuma ka je kana matsayin ango ko kuma miji ga ɗaya daga cikin matakinka za ka kwana a cikin ɗakin ɗaya daga cikinsu manzala ana sai sa alamatu ta'ajjub ko sai sa alama na motsin rai ko kuma ka ce abin mamaki ko kuma ma abin mamaki da manzala sallallahu sai bar magana a haka na saboda ba a son namiji ya zamanto mai yawan tankawa ga abin da mata suke faɗi in kuma ka yawanta tanka to gaskiya ba lalle bane ku zauna eh ba lalle bane ku zauna kuma in kuka zauna kuma to ka rubuta ka aji hawan jini sai ya kama ka ba ba haka ne ku eh kawai suka surutu suka suka suka kawai huta can ka je ka dan yi tunani akan abin abin da ya kamata ka hodi in ka zo kawai imla'i ne zaka yi kawai dikte ne zaka musu ga abin da kawai ga dokar da ga yanda abin yake kawai kuma haka za ta yi amma ka tsaya tana hodi kana hodi ne sai a kai matsayin da wala ba ta sauraron ka ko kuma a cikin yawan maganar da za ka rike kaje kai ta kuskure da yawa ita kuma mace babu abin da take samun ido kamar kuskure sai ta yi kuskure ɗari in kai ɗaya ka shiga uku yi a yi a ce ran na katsa ka ci eh eh wai saboda lita iya ha'uzun wa'iya koya an guna lita iya ha uzurin wa'iya inda ha tazkira to kaga manzara ana sai shiru kaga magana ce wadda to mi zai ce mata to kenan ba koyi in suka faɗi wa zaka zaka tanka kawai aka faɗi wata magana kawai shedani shedanin nasu ne ke motsa wani lokaci eh yace qala yace wa ana manzalla yace to shi ma tunda ya shikir shi lahiya ya ce wa ana wara a sahu ta ce yake ce kai wayo Allah kai na nima kenan shi ma yake yana ji da ciwon da yake ciki ya ce udu'uli au aiwa udu'uli ali ababakrin au abaki ko ya ce ku kirayen wuni babanki kenan ana mazalla ke ta a kirayo babanta mana ta sa a kirayo abubakar ya ce wa akhaki da ɗan uwanki hatta aktuba li abi bakrin kitaban fa inni akhafu an yaqula qa'il wa yatamanna mutamannin manzala yace saboda ina so zan aktuba in yi rubutu ga abubakar kitaban in rubuta wata wasiƙa ko kuma wani alƙawali akan abubakar na cewa in na bar duniya shine wakilin al'umma fa inni akhafu an yaqula qa'il ina jin tsoron kar wani mai fada ya ce ai shi ya cancanta ya zama shugaba wa ya tamanna mutamannin sannan kuma wani mai buri ya guraci cewa shi zai gura ya zama toshi jagora bayan manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ana aula ni na cancanta bayan manzala ya ce a kira abubakar dan uwan shi da kaninta sai ce amma bari wa ya'ba Allahu azza wa jalla wal mu'minuna illa ababakar kai bari ma ba masa an rubuta ba kama kama a kirayo shi Allah ya ki mai girma da buwaya masu imani su ma sun ki ba a ba wanda zai kasance jagoran al'umma bayana illa ababakar in ba abubakar ba kina ya ce a ɗauko a rubuta da Allah Ubangiji su ta'ala ya aiko mala'ika jibril ce mishi a ba ma sai an rubuta ba abinda zai gudana kenan kawai kana barin duniya yake da wahala abubakar zai zama shugaba kuma ko kan akai matakin da za a binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zabi abubakar a matsayin khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan mahallu shahid da malai sai ka wannan hadisi ana magana akan miji ya kamata kaga manzo Allah yace in binne in miki wanka in shirya ki kuma in binne ki eh sannan ga mahaifinta a rayi ga waye a rayi ga waye a rayi kenan ya halatta miji ya wanke matar shi kuma ya binne ta malaka akhrajahu ahmad wa bin bi isnadin sahihin ala shart ash-shaykhayn yace wa huwa fi sahih al-bukhari bi nahwihi yace wa muslim mukhtasaran wa lahu tariqun ukhra aw lahu tariqun ukhra عن عائشة تقدم في الصفحة السابعة والستين وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعية مذهبة إمام الشافعي سنتي زواغا حالة دفن دفن الرجل لزوجته نمجي يبني ما ترشت وانا أبني وانديك جائز بل قالوا برما سكي تشوى إنه أحق شيء تنتنت بذلك أكن حكا من أوليائها الذين ذكرنا سمد مجبن تلمرنت بابنت كننت وانت أنت سمد سمجن تيك ماتي إنجي شافئية وانا مغانا وا شافئية كو سيما ليت أما وعكس ذلك ابن حزم أبو محمد الأندلس ابن حزم الأندلسي شيكما عكس يا هو عكس مغانا دا سو شافئية سكولي su suka ce miji shi ma yi cancanta ko shi kuma ce a babanta ɗanta wanta ƙananta su ya yi cancanta sai ce faja'alahu ba'dahum faja'ala zawj ba'da ba'da awliya'iha sai sanya miji zai zo matsayi na biyu bayan ƴan uwanta na jini irin su babanta da ɗanta su ya kamata su yi in bu su yi ba an ya so tukwan shi mijin nata ya binne ta ya ce fil a haƙiyyati a wajen cancanta yake cewa wala'allahul aqrabu lima sabaqa min umumil ayati wannan ko magana albani ce yace wala'allahu yana kuma iya yiwa fa al aqrabu magana mafi kusa da daidai ita ce magana ibnu hazm me yasa lima sabaqa saboda abin da ya riga ya gabata min umumil ayati na daga gamammar ayat da aka ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd miji yana ciki baya ciki kenan dole matsayin shi zamanto bayan cancanta na mahaifinta da kaninta da wanta da ɗanta kenan in su babu su ne kuna makamanci wannan in so shi mijin ya zo yi ko kuma a sukin suna na suka gabatar da shi cewa ya yi ya halatta yi tun daga mazalla ya ce ina ma a ce na kin mutu kahin ni in binne ki in miki kaza in miki kaza wannan magana ibn hazm kenan sannan kuma shi ma albani yayi mi ya marawa ibn hazm baya kenan magana da ibn hazm ya ambata shi ma albani na bayanta cewa ƴan uwanta uwayenta su suka yi cancanta sama da mijinta an gane magana ta mala jayyid eh sodiya abinda na lura a cikin wannan littafi albani yana yana yawan mara ibn hazm baya sodiya suna tahiya a saman falaki guda baka da wahala kaga ibn hazm ya wata magana albani ya zo ya saba maka saudiya za a ga kusan suna taya tare saboda su ibn azum zahiriya ce zahirin nassi in ya zo magana ta rike ta gari yanzu aya ta zo akan ul arham ba dum aula ba so shikenan ba wata ba wata magana kuma malike cewa al mas'alatu tasi'a wa 90 mas'ala ta gomiya tara da tara yace lakinna zalika mashru'un bima idza kana lam yata tilka laylata da aka ce mijinta ya halatta ya binne ta malai ce lakin na zalika kaga wannan binne tan da zai ya sanya ta cikin kabarinta mashru'un yana haɗe da sharaɗin da sharaɗi amma fa bima idza kana lam yaqa tilka Laila idan ya zamanto bai kusanci ba ɗaya daga cikin matan shi a cikin wannan daren idan zamanto ya kusanci matar shi a cikin dare yanzu gobe da sai aka tashi aka je baban shi ya mutu bayyada yancin da zai shiga cikin kabarin ya amshi mahaifin shi sai dai baya wasu amsa ko kuma a matar shi ce aka wayi gari ta mutu to bayyana yancin da zai sanya ta a cikin kabarinta tunda a wannan daren da ya wuce ya yi kwanciya na aure sabawun ya zama ko da ita ko ba da ita ba kenan sharaɗin shi ne an bai kusanci iyalin shi a cikin wannan daren da ya wuce kenan duk mutumin da ya kusanci iyalin shi a cikin daren da ya wuce to wannan yinin gaba ɗaya kowa ya mutu nashi bai da yancin da zai shiga cikin kabari amshe shi malice lakinna zalika mashrutun bima idza kana lam yata tilka al-laila yace wa illa in ba haka ba lam yushra' lahu dafnuha in in bai kusanta ba to yana iya binnewa amma in ya kusanta lam yushra' lahu ba a shar'anta mushi ba dafnuha akan ya amshi wannan matar tashi sanya ta cikin kabari mal yace wa kana ghayruhu huwa al-aula bi dafniha yace wani wanda ba shi ba shi ya cancanta ya binne ta ya dauke ta sa ta cikin kabarin nan walau walau ajnabiyan koda ya zamanto wani mutum ne haka kawai na daban ba wanta ba kananta ba babanta ba kanan babanta ba dan ko da basu da dangantaka ko ta biye mijinta yana tsaye in dai ya kusanci iyalin shi a cikin darin da ya gabata to bai da ikon da zai amshe ta ya sa cikin kabarinta ko da wani mutum ne ba ajnabi yau kira wani mutum wanda yake yake yake ba shi sun hulla ba muharram ba ba muharramin ta ba sai ce walau ajnabiyyar bi shartil mazkur tare da ambata sharadin da ya gabata sharadin shine kawai in dai ajnabin nan shi kin bai kusanci matar shi ba a cikin wancan daren da ya wuce iya yancin da zai amshe ta sa cikin kabarin ta dalili akan wannan magana malice li hadisi anas ibn malik radiyallahu anhu qala shahidna ibnatun aw ibnatan aiwa shahidna ibnatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun halarci binne diyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa rasulullahi jalisun alal qabri manzalla yana zaune a gehen wani kabari ya tabbata manzalla in aka shigo makwanta wani lokaci yana zama kayan a gama binne mamaci ana gama binne shi zai yi tsaye ya ce wa mutane ud'u li akhikum at-tathbita fa innahu al-ana yus'al ku roka mushi Allah Allah ya bashi ikon tabbatuwa da kafuwa amma ba mutane suna suna suna suna tsaye ba daga an kare kuma su zauna wannan khilafus sunna ne ya saba wa sunna fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum in kuna zaune in an kare tsayawa za ku su kuma ana suna suna tsaye da aka kare suka zauna contrary kenan sannan kuma zama akan kabari baya halatta amma a gehen kabari babu laifi manzala sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gindin a gehen wani kabari akwai hadisi na abu marsal alganawi a cikin almuwatta manzala yake cewa ɗayan ku ya zauna a saman garwaci ya tilla wandan shi ya taba mazaunayyan shi ya kona mazaunayyan ka ya hiye maka alheri akan ka zauna saman kabari kenan da aka ce na manzala yana yana zaune a gehen kabari kenan ba saman kabari ba yake cewa fara'aitu fara'aitu yake cewa wa rasulullahi jalisun alqabari fara'aitu aynaihi tadma'ani sai naga idanun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna zubar da hawaye thumma qala sai manzo Allah yake cewa hal minkum min rajulin shin a cikin ku akwai mutumin da lam yuqari fil lailata ahlihi wanda bai kusanci iyalin shi a cikin daren jiya ba fa qala abu talha sai abu talha yace na'am yace eh ya ma'aikin Allah ana ya rasulallahi ni ya ma'aikin Allah ba kusanci iyalina fa nazala sai ya safka a cikin kabarin yake cewa qala fa anzil fi qabriha ka safka a cikin kabarinta fa qabaraha ya safka ya amshe ta ya sa ta cikin lahad din nan ya ya qabaraha kenan ya binne ta Abu Talha to kaga ko da a ce mijinta yana ne kenan in ya kusanci wata daga cikin matan shi a wannan daren kenan babu zancen babu zancen shi ya shiga amshi amshi wannan ganka kuma sahabbai da kake gani a kusan sama da sahabi dubu dubu ɗari da sha hudu malaman tarihi suke cewa ba a samu wani bayani ba akan wani sahabin da yake da mata ɗaya kenan kakkai mamaki don an zo makwanta ana shela ana cigiya e kai da kake da ɗaya kai ne sai yadda hali ya bada yawana amma mutum ne iya da mata hu ko wata ila hadda hadda ku yangu da sauransu tun da wancan lokacin da duka akwai su ko iya da uku kaga zai walace ai wani dare ya zo- an an zo ya wuce haka nan eh an ba ni ku Allah sama da sahabi 114 ba a rawaito cewa wani iya da mace ɗaya ba Eh, shi yasa aka zo kabari har ga shaila shi yasa manzo Allah ya ce shin a cikin ku akwai wanda hal minkum min rajulin lam yuqarif an ba haka ba ai bai kai abin shaila ba eh mana inda irin nan nan wajen ne kaga
a inji je mana akwai biya gida ku eh
inji da akwai biya gida ku a a mu je karatu dai la tasalu an ashiya na'am eh Ab- wa- wa zai da to akwai rashin sani sannan kuma akwai mafi yawancin mutane kowa mace daidai gare shi duk da cewa yana yiwa amma dai ba ba wani katiba ne ba Malam ƙa'ida idan mace da mutu, eh in mace da mutu ba ya yi wani mutu, kowane ne kowa ne kowane ne duk mutumin da ya kusanci iyalin shi a cikin wannan daren to a wannan wurin kaf ba zai binne wani ba
gaskiya na fuskanta.
eh akwai jahilta abin kuma
zai kama akwai jahilta na Mm. kawai haka ne sosai eh sai kowa ya shiga kawai to shi kuma ba kowa yake shiga gaskiya wa fi riwayatin anhu anna ruqayyah radiyallahu anha lamma matat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhul la yadkhulu al-qabra rajulun qarafa al-laylata ahlahu lokacin da ruqayya diyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta rasu manzala yake cewa ba wanda zai shiga kabarinta ya, ya amshi binne ta mutumin da qarafa lailata ai jama'a lailata ahlihi wanda ya kusanci iyalin shi yayi jima'i da iyalin shi a wannan daren bai ciki falam yadkhul usman ibn affan mijinta usman ibn affan bai shiga ba alqabra bai shiga cikin kabarin ba. sai tsaya a gefe مالك أخرج الرواية الأولى البخاري في صحيحه والطحاوي في المشكل الآثار والحاكم والبيهقي وأحمد والسياق له وعند الزيارة الثانية في رواية له في رواية له وعند الطحاوي والحاكم الأولى والبخاري الأخيرة وأخرج الرواية الثانية أحمد والطحاوي والحاكم وابن حزم من طريق أخرى عن عنس والسياق لأحمد والزيادة للحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم hadisi ne ingantacce akan sharadin Imam Muslim wa huwa kama qala wa aqarrahu az-Zahabi wannan abun ma yace yanda ya fadan na haka yake kuma Imam az-Zahabi ma tabbatar da haka illa anna ba'd al-a'immata qad istankara minhu tasmiyatahu al-bint Ruqayya sai dai su daga cikin malaman hadisi sun yi inkarin ba Ruqayya bace ba kenan sanya suna da aka yi na cewa Ruqayya ta rasu anna Ruqayya radiyallahu anha matat wannan shine kuskuren suka wasu sun inkare shi فقال البخاري في التاريخ الاوسط امام البخاري yake fada a cikin littafin shi at-tarikh al-awsat yace ma adari ma haza yace ban san ba me ya kawo wannan maganar na sanya sunan ruqayya anan yace me yasa fa inna ruqayya tasawwar ita ruqayya matat ta mutu wan nabi sallallahu alaihi wasallam bi badrin manzala kuma yana wajen yakin badar lam yashhadaha bi halarci binne ta ba to kaga anan kuma lokacin da ta rasu aka ambata to shine Imam al-Bukhari ya ce ban san me ka wannan magana wa rajjah al-Hafiz fi al-Fath al-Bari bi anna al-wahma al-Imam Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ya rinjayar da magana a cikin littafin a cikin Fath al-Bari yake cewa wahamin da aka samu rudi wanda aka samu fihi min Hammad ibn Salma daga Hammad ibn Salma ne wa annaha ummu Kulsum zawju Uthman ita ce ummu Kulsum ba Ruqayya ba matar Usman ibn Affan yace fara faraji'uhu mallai yace kaje kai muraji'a can kenan kaga abubuwan da aka- malamai suka ambata wa huwa allazi jazama bihi at-tahawi fi al-mushkili wa qara wa qala wa kanat wafatuha fi sanati 90 min al-hijra shine imam abu abinda imam at-tahawi ya tabbatar da shi cewa ummu kulsum ce sannan kuma wa kanat wafatuha ya kasance rasuwarta ita ummu kulsum fi sanati 90 a shekara ta tara min al-hijra daga hijra annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan kusan rasuwar manzon Allah bai wuce ba da yan watanni ko shekara daya yan yawa قال النووي في المجموع هذا الحديث wannan hadisin min al-ahadisi allati yuhtajju biha ya daga cikin hadisan da ake kafa hujja da su fi kaunin rijali kasancewar maza humul ladhina yatawallawna dafna su suke jibinta lamarin binne binnewa gaba ɗaya ma kenan ya ce wa in kana labayyutun ra'atan ko da mutumin da ya mutu mace ce yake ce qala wa ma'lumun sannan kuma abu ne sananne anna abu talha ta cewa abu talha radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi ajnabiyun bai daga cikin a ƴan uwan manzala sallallahu alaihi wasallama an banatin nabi sallallahu alaihi wasallam game da ɗiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ba ajnabi ne eh kenan ba muharramin su bane ba walakinahu amma dai shi abu talha kana min salihil hadirin iya daga cikin mafi nagartan mutanen da suka halarci binne ta walam yakun hunaka rajulun muharramun babu wani mutumin da yake muharraminta ne ita ummu kulsum illa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzala kuma sai shelanta wa zai shiga ya binne ta amma mutumin da bai kusanci iyalin shi ba fala'allak fala'allahu kana lahu uzrun fi nuzuli qabriha yana yawa manzala sallallahu alaihi da wani uzurin da ya hana shi sabka cikin kabarin kenan diyar shi amshe ta wa kana zawjuha sannan kuma hal- wa kaza zawjuha haka mijinta ma yana nan a tsaye shi ma babanta iya tsaye mijinta yana tsaye wa ma'alum annaha kanat ukhtu ukh kanat kanat ukhtuha fatimatu kuma an sani cewa ita yar uwar fatima ce saboda duka iyan khadija ne ko iyan khadija ne kenan annu su kannu da yayu ne wa ghairuha da wasu makamantan wannan wanda ya kamata a ce sun jibinci lamarinta amma duka suna tsatsaye amma babu babu wanda ya shiga ya amshe ta ya ce min maharimiha daga cikin waɗanda suke muharramanta wa gairu hunna hunaka da ma waɗanda ba muharramanta ba amma 'yan uwanta ne duka suna wajen fadalla sai wanda ya maka nuni ala annahu la madkhala lin nisa'i fi idkhal al-qabr wa dafn wanda yake maka nuni kenan babu mashiga game da mata fi idkhal fi idkhal al-qabr wa dafn na cewa a ba su daman shiga cikin kabari su binne mutumin da ya mutu kaga da an kira Fatima ta zo ta amshe ta amma inda ana yi da tabbas haka za a yi to amma kasancewar babu wannan majal'in sai manzalla ya nemi wani abu talha wanda ajnabiyun ne ga itar ummu kulsum amma kuma shi ya binne ta malaka wa qala al-hafiz fi al-fath al-bari fi al-hadisi a cikin wannan hadisi malaka cewa akwai bayani akan itharul ba'id ba'idil ahdi fifita mutumin da ya nisanci anil malazi akan abin da ya shahi a kwanciya na aure kenan mutumin da ba'idul ahadi mutumin da ya zamanto ya nisanci kwanciya na aure ma na dan lokaci mai dan tsawo fi muwaratil mayyit wajen binne mutumin da ya mutu walau kana mar'atan koda mace ce in aka samu wanda ya kwana biyu mana mutumin da a daren jiya da bai kusanci iyalin shi ba to shi ya cancanta ya binne wannan matar da ta rasu ko da a wajen akwai mijinta matakar ya kusanci su daga cikin matan shi a cikin daren da ya gabata ko akwai mahaifinta matakar cewa shi ma bal ya kusanci wasu daga cikin matan shi kenan ana fifita wanda bai zamanto ba'idu ba'idul ahdi anil malaz fi muwaratil mayyit yace walau kana mar'atan alal abi ko da aka za a fifita shi akan mahaifinta wa zawj a fifita shi akan mijinta kenan ko da ga babanta ga mijinta kenan wanda ya kwana biyu yana wanda a daren jiya da bai kusanci iyalin shi ba shi yake da cancanta na a bashi dama ya shiga cikin kabarin ta ya amshi wannan mata ya ya binne ta malai ce wakila wasu daga cikin ba- ba- bayanan da malamai suka yi yace innama atharahu bidhalika manzo Allah ya fifita Abu Talha akan haka li'annaha kanat yake cewa sana'atuhu saboda ita ta kasance sana'atuhu yani amaluhu aikin shi ne me aikin shi binne gawa me yasa manzo Allah ya fifita shi wasu daga cikin malamai suka ce saboda ya kasance aikin shi Abu Talha ne binne gawa da haka manzo Allah ya fifita shi mal albali yace ka yace fihi nazar yace kaga wannan maganar akwai abun duba a cikin ta yace fa inna yake cewa fa inna zahirar siyaqi ai abinda yake zahirin maganar annahu ikhtara hu lidhalika likawnihi lam yaqa minhu fi tilka al-laylati jima'un abinda yake cikin riwayan karara babu wani abin da ya shiga duhu a ciki manzon lafifi ta shi ne saboda a cikin wannan daren bai kusanci iyalin shi ba ai manzon Allah ce waye daren jiya bai kusanci iyalin shi ba yace ni sai manzon Allah ce zo ka binne ta to ina magana kuma cewa aikin shi ne binne mutane ai da da kai tsaye manzon Allah zai ce Abu Talha binne ta eh da tambaye bata bata gabata ba qultu albani yake cewa nace wal hadithu zahiru dilala wannan hadisin ma'anan shi karara take akan nuni cewa alama tarjamna lahu akan abinda muka yi tarjama akai cewa lalle a ko da kana da kusanci ga wadda ta mutu in dai ka kusanci iyalinka a cikin daren da ya wuce to baka da ikon shi sabka cikin kabarin ta ka amshe ta ka binne ta wa bihi qala ibn hazm ibn hazm haka shi ma ya tahi akai rahimahullahu Allah ya mashi rahama kaga da masu hade ko sai ce wa min al gharaib anna ammata malam albani yake take na ana wa min al gharaib iya daga cikin abun mamaki anna ammata ammata kutubil fiqh mafi yawancin littattafan fiqihu allati kuntu waqaftu alaiha albani yake cewa littattafan da ni na tsaya a kansu mana littattafan da na karanta yake cewa au raja'tuha ko kuma nayi muraja'an sa na bibiye su bi hadhihi almunasaba a dalilin munasabar cewa wai ya halatta ga mutum magana ta cewa mutumin da ya kusanci iyalin shi a daren jiya baya halatta ya sabka cikin kabari ya binne wani albani kace akan wannan munasaban na bibi littafin fiqh yace lam tata'arrad li hadhihi almas'ala ban samu littafi na fiqh ɗaya ba da ka wannan mas'alan na cewa mutumin da ya kusanci iyalin shi jiya baya halatta a gare shi da washe garin ya sabka cikin kabari ya amshi wani mutum wanda yake gawa ne yake cewa la nafyan wala isbatan ba su kawo mas'alar ba kwata-kwata ba su kore ba ba su tabbatar ba shiru suka yi malai ce to wannan abun fa wa hadha dalilun min adillati min adillatin kathiratin ala annahu la ghina lil faqih min kutubi sunnah malai ce wannan dalili ne daga cikin dalilai masu ƙarhi ko kuma masu yawa ala annahu cewa la ghina wai ho mutumin da yake faqihi bai yadda wadatuwa an kutubi sunnah game da littafin hadisi hadisi kaga da wannan mas'ala ai an ta tattauna akan ta ko an ka hadisi an yi wane ne yanan magana ce akan fuqaha masu cewa ai fiqihu kawai za a rike martani ne kamar na musu an kutubi sunna yace khilafan sai ce sabanin lima yazunnuhu almuta'assibatu lilmazahib sabanin abinda suke tsammani wanda suke da rikon kankamo game da mazhabanci yace suke cewa anna kutubal fiqh wai cewa littattafan fiqh tuguni an kutubil hadith ai sun wadatar in ka karanta fiqh kawai ya isa to yanzu in ka karanta fiqh kadai ina wannan matsala take babu ita kuma a cikin littafin fiqh to wannan martani ne ga malamai suke gani fiqhu kade ta isa malaci an kutubil hadisi bal wa an kitabillahi kai bari ma akwai su ga littafin Allah wa in ka karanta littafin fiqhu ba ka karanta shi ba saboda suna ga ai littafin fiqhu bayani ne akan abin da yake cikin Qur'ani da hadisi to yanzu ga wata mas'ala wadda kwata kwata basu basu tattauna akan ta ba ita kuma mas'ala ce mai muhimmanci yace wa an kitabillahi tabaaraka wa ta'ala amma yake cewa tabaraka wa ta'ala ko sai ke cewa amma ya kulu zalimuna uluwan kabira mana ta'ala Allah Allah ya ɗaukaka amma ya kulu zalimuna game da abinda azzalimai suke hudu su a azzalimai masu cewa a riƙe fiƙihu kaɗai bayan karanta hadisi ba Eh, wani albani zuban kago ne yake ga masu fik- ah, masu mazhaba na riko da fiƙihu kaɗai ba a ce fiƙihu laifi ba ne amma dai ka haɗa shi da asalin daga na ka samu fiƙihu daga hadisin duka imatul mazahib duka sun karanta hadisi ne suka fahimto abin da suka fahimto suka rubuta fiqhu al fiqhu min al fahm yani daga fahimtar abun da daga cikin wata mas'ala malaci uluwan kabira Allah ya daukaka game da abin da suke suke ambata ko kuma suke hodi a daukaka mai girma malaci unzur in kana son karin bayani akan wannan bayani na shinhuda bayanin shi a cikin silsilatul ahadisi sahiha a mujalladi na farko a safha ta al 128 wa kadhalika wa safha 29 ba'da al-mi'ati kenan bayanin iya can sai mu tashi mas'ala ta 100 daidai insha Allah ta'ala a saddarasi na gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah